ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله في هذا اليوم المبارك اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل وأحثنا على محاسبة أنفسنا وخصوصا كنا في الجمعة الأولى بعد رمضان فلنعرض أعمالنا بعد رمضان على ما كان في رمضان ولنحاسب عليه أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله أيها الإخوة الكرام كان في سلسلتنا أن نتحدث مع عمر رضي الله تعالى عنه لأننا كنا في سلسلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأنا بذكرهم وذكر فضلهم ومناقبهم ومكانتهم وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة تحدثنا عن ذلك جملة ثم أتينا على أفرادهم فتحدثنا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وما ميزه الله تبارك وتعالى به من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أتينا على عمر أشرنا إلى سيرته بشيء بسيط فكان مما ينبغي أن نتواصل بالحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن عباد الله كما علمتم بتنا وأصبحنا بموت عالم من علماء الشريعة ومن علماء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحسبه إن شاء الله من دعاة المخلصين وأحسبه مجدد العقيدة ومجدد التوحيد انتقل إلى باريه نتضرأ إلى الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويتغمضه برحمته وأن يسكنه في فسيح جناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله كما بدأنا فوجئنا بموت عالمنا وشيخنا الشيخ الدكتور عبد العزيز دوسن تنشي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له وكما أسلفت آلفة أحتسبه إن شاء الله من مجدد العقيدة وعلم التوحيد أنا كثيرا على يد الدعاء وأنا على يد الحكام وأنا شديدا على يد معارضيه وما أثناه ذلك عن منهجه وعقيدته وأسلوبه وأحتسبه في من قال فيهم تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم فشيخنا عباد الله والله كما كان من سيرته أنه لا يداري ولا يماري ولا يخاف في الله لومة لائم يوم مسلمين أولا رانا من البركة da wannan lokaci mai albarka abin da ya dace shine mu dora akan silsilar da muka fara maganganu akan ta silsilar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tarihin sa a dunkule ɗaiɗaikun su mun fara da Abubakar mun dan ambaci kaɗan a cikin tarihin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai dai a yau kamar yadda ya dace mu dora Allah ya kaddara cikin dare al'ummar musulmin Najeriya sun yi rashi na babban malami Abdulaziz Idris Dutsen Tanshi, kamar yadda na ambata a cikin hudu ba, wallahi ɗaya ne daga cikin manya-manyan da malamai da kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama insha Allahu take alfahari da su. Mutum ne ni a ganina, Allah maɗaukakin sarki ya bujuro da shi a wannan lokacin. don kara martabar akida da kuma kara martabar tauhidin Allah maɗaukakin sarki mutum ne watakil ‘yan uwantaka da kusanci baya damun shi wajen me zai faɗa kuma me za ka faɗa baya sa ya canja alkiblar magana shi da abin da zan faɗa ‘yan uwa sun sani yana daga cikin mutanen da watakil Allah ke so ya yanke hujja da su ba na ji akwai wani malami da clips ɗin shi suke yawo sama da nashi watakil abinda ma aka yi shekaru da yawa ana dawo da su watakil Allah ya kafa wa al'umma hujja da su ina mai kallon watakil Allah ya tayar da shi ne kan masifar da al'umma suke ciki mutane tabbas sun dawo bautar shaidanu sun dawo bautar shehunai sun dawo ruko da waliyai ba su martabar da ba tasu ba haka da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane sun shigo da barna a cikin tauhidi sun fito da barna a cikin akida surar da muke karantawa kullum wadda muke sallah da ita aƙalla sau goma sha bakwai a rana aya ɗaya cikinta ita ce Allah mai jarrabawa da ita iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kowa karantawa yake kowa alkawari yake ma Allah maɗaukakin sarki da ita amma wannan ayar ita ce jarabawa shi ya ambata ya ce shekaru uku yana cikin jarabawa shekara ta farko an mai ɗauri saboda faɗin iyaka na abu da iyaka na sta'i shekara ta biyu ya tafi exile waccan shekarar bai yi tafsiri ba sai dai mutane su zauna a majalishin shi a ɗoran live daga inda yake a nan mutane suke tauraron tafsirin shi bana kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara yana asibiti wanda ma ba a san inda ya je ba kusan sai bawan dawon shi ya yi kwanciyar jinya a indiya Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwar shi sabatin shi da tabbatuwar shi akan wannan akida da yawa a nan ne ma suka fuskanci cewa fa lalle ba wanda ya dace a roƙa sai Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya dace idan kana cikin tsanani da kunci ka nemi agajinsa sai Allah maɗaukakin sarki ba wanda yake kawo agaji da tallafi sai Allah maɗaukakin sarki saɓanin dukkanin abin da ɗariƙu suka karanta kowace ɗariƙa tana ganin shehunsu zai iya kama mutum ya kai shi ga Allah ko jikokin manzan Allah za su iya kaiwa zuwa ga Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya maka maganin abin da Allah bai so ba wannan ya karantar da al'umma komai na Allah maɗaukakin sarki ne don haka ma Allah a filin alkiyama kafin ya fara hisabi sai ya tambayi duniya limanil mulkul yauma wane ne mai mulki a wannan rana din akwai wanda zai iya zartar da abin da Allah ba shi ya so ba akwai wanda zai iya yin abin da ba shi Allah ya umarta ba akwai mai bakin da zai magana akwai wanda ya dauka wasu alkawari da zai cika a wannan rana idan akwai mai magana i magana malamai suka ce za a ɗauki tsawon lokaci Allah ya yi wannan tambayar duniya muna gaban Allah maɗaukakin sarki an kawo rana gwargwadon aikinka gwargwadon matsayinka gwargwadon yadda Allah zai jarrabe ka da wannan rana ɗin manzo Allah ya ce wasu saboda tsabar gumi zai zo musu idan sawu wani zai kawo musu gwiwarsu wani zai kawo tsantsarsu wani manzo Allah ya ce yuljimuhu iljama wannan gumin zai zo ya masa linzami yana daga kai yana ajewa haka za a yi masa hisabi haka za a tsaya gaban Allah madaukakin sarki ba wanda zai ansa sai Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar dan ya nuna cewa lalle babu abin da zai faru babu abin da zai zartu sai wanda shi Allah madaukakin sarki ya saukar wannan malami abin da yasa na zabi in tattauna akan shi a wannan rana wata ya sabu addu'o'in yan uwa musulmi an mai jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tsara amma binne shi yana makwancin shi muna fata Allah madaukin sarki ya ji ganshi Allah ya gafarta mashi Allah ya sa mutuwa ta zamanto hutu a gare shi mutum ne da zaka iya cewa a rayuwar shi kamar bai huta ba kullum fafutuka yake kuma babu wata kungiya da ta zo da kalubale ni wadda ban ga tattauna da ita ba fitinar boko haram a tarihi shine malami na farko da ya fara mukabala da babban malamin su Muhammad Yusuf haka suka zauna ka fada da ka fada duk abin da yace to ga littafin buda nuna mu gani in ya karanto ya fassara ce haka hadisin ba haka ya fada ba kawo gurin da hadisin ya fada shi kadai ne daga ya fara yin wannan sai da ya bude kofa sauran sauran malamai suka yi babu wani mai fitina babu wani mai ta'asa wanda bai magana akan shi ba ya bude babin yan qur'aniyun na ji malaminsu yana masa raddi ya ce wani mutum yana nan a sokoto yana nan kai a bauchi an ce miloniya ne kuma tabbas bai ma'anar kalma ni ana wata nan kamar banga malamin da ya kai shi horuwar arziki na Allah maɗaukakin sarki ba ɗan kasuwa ne mai fafutuka ne a tsaye ke da kafafun shi a dai labarin da nake ji ni ban ga wanda Allah ya masa baiwa irin tashi ba duk abin da ya sa a gaba ya shafi da'awa ya shafi karantarwarsa kusan shi kaɗai yake tunkara kuma shi kadai zai yi yana da kamfanonin shi yana da makarantun shi yana da asibitin shi kai kusan ma in yana da bukatar ma'aikaci ya rasa zai iya safan sarin ɗansa ko ish don ta samar da sabisus da ake da bukata a irin institutions da yake da akwai da haka ya sadaukar da rayuwar shi ga addini bai kwanta ba bai huta ba fafutuka da 'yan siyasa fafutuka da sarakuna kullum haka za ka ji shi zai lakca ya yi program ya yi awa ɗaya amma in ana wani program live an bujiro da wata matsala za ka ji ya miƙe ya kira kuma an tattauna da shi don ka zage shi don ka gaya mai bakar magana don ka cizguna mashi wannan ko kaɗan baya damun shi wallahi ina masa kyakkyawan zato yana cikin waɗanda allah maɗaukakin sarki ke wa masu imani ishara zuwa gare su ya ku masu imani duk wanda zai yi ridda ya bar addinin shi ya ƙi taimakon addinin shi saboda kunyar 'yan siyasa saboda kunyar abokan shi saboda kunyar waɗanda suka taso a soki addini a lalata addini in shiru sai ya ce fasaufa ya ati Allah bi qaumin Allah madaukakin sarki zai tayar da waɗansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi Allah yana son waɗannan mutane din su din suna son Allah madaukakin sarki kuma suna kokari a tafarkin Allah madaukakin sarki wala yakhafuna fillahi lawmata la'im duk mai zargi duk mai faɗar magana ba sa jin kunyarsa ba sa jin tsoron mai zai gaya musu ba tsarkake shi muke ba wannan ita ce akidar ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya koma ga Allah madaukakin sarki muna masa kyakkyawan zato muna sa rai insha Allah kyawawan ayyukan shi Allah madaukakin sarki zai karba amma akidar ahlus sunna in ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da bakinsa ba ya ce wannan ɗan aljanna ne wannan ya huta wallahi ba wanda isa yi wannan wannan ita ce akidar ahalus sunna wal jama'a muna masa kyakkyawan zato Allah ya karɓa masa kyawawan ayyukan shi Allah ya yafe kurakuran shi yana da ba daidai ba a matsayin sa na ɗan adam muna fata kurakuran shi Allah madaukakin sarki ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi nana Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ɗan ƙaramin yaro ya mutu a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama na na aisha da aka ba ta labari ƙaramin yaro ne bai fara laifi ba bai fara zunubi ba ya mutu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sallace shi ta ce tsoba lahu wannan ya ji daɗin shi usfur min asafiril janna ta ce ɗan tsuntsu cikin tsuntsayen gidan aljanna saboda ɗan ƙarami ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awa ghaira zalika ya Aisha ko kuma dai wani haka kina na Aisha wannan yake kwatanta cewa kenan duk abin da kake tsammani in dai zaka ware mutum ɗaya ka nuna to baka isa ka masa hukuncin dan wuta bane ko ka masa hukuncin dan aljanna wannan abin yana tabbatuwa ne a hannun Allah madaukakin sarki da haka wannan malami da ya tafi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi kusan wasiyoyin da ya bari wasiyoyi ne na tauhidi wasiyoyi ne na akida in an ma samu labarin mutuwar shi mai za a yi wanda za su ɗauki gawar shi mai za a yi in an kai shi makabarta duk karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka yadda ake kira ga al'umma lalle mutane ku yi wasiya mutane ku bar wasiya ku faɗi yadda za a yi da gawawakinku ku kubuta a wajen Allah maɗaukakin sarki wallahi mutane suna ganin kamar abin wasa ne idan baka faɗi ba ana ɓarna a garinku ana ta'asa a garinku aka yi ta'asa a kan gawarka aka yi ta'asa da kabarinka ba za ka fita fa sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin su mutu suna rahin lafiya ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya ce na rantse da Allah in na mutu duk wanda ya kuka irin kuka na neman bala'i ya ce ba ni bash duk wata ta tsille ɗan kwali ta ja gashi ya ce ba ni ba ita duk wanda ya yaga riga ko ta yaga riga ya ce ba ni ba ita haka nan wanda ya kirawo bala'i ko annoba ya ce ba ni bash saboda ya tabbatar mutuwa zai kuma ita ce al'adar mutane da haka irin waɗannan 'yan uwa musulmi wajibi ne ya zamanto muna da koyi a cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله كما نقول دائما وأبدا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي خطبتنا الثانية نقول بما يدور فيما بيننا في هذه البلاد المباركة أو في هذا البلد المبارك وله صلة متينة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداً هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم يلعن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ القبور من اتخذ القبر من اليهود والنصارى مسجدا لعنه الله تبارك وتعالى ويقول عن قبره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك ويقول علي بن أبي طالب لطالبه ومريده أبو الهياج ألا أبعثك أو أبعثك ألا ما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أداء قبرا مشرفا إلا سويته فبعثه على ذلك ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه يوم مسلمين هدوبا تبيو riwaya ce ta tsinuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya tsine wa yahudawa Allah ya tsine wa nasarawa da yahudawa da nasarawa sun mai da kabarburan annabawansu su zamanto musu masallatai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai mutu da kwanaki kaɗan ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya ce Allahumma la taja alkabari wasanan yu'badu min duni Allah ina roƙonka karkabar kabarina ya zamanto wurin ziyara wurin masallaci wurin da mutane za su ke bautar Allah Allah maɗaukakin sarki karka jarrabe ni akan wani Aliyu ɗan Abi Talib ya gaya wani sahabin shi almajirin shi Abul Hayyaj sai yake ce mashi in ma irin aiken da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mu yace eh yace to ina ma wasiya duk inda kaga kabari da ya tsallake ƴan uwansa kaburbura wannan kabarin ka daidaita shi ya dawo daidai da kaburburan mutane duk abin da nake wannan zagaye zagayen abin da yake faruwa a cikin wannan gari namu mai albarka an ce masarauta ta shiga ko hukuma ta shiga amma dai na ga bulama a cikin makabarta an yi gini kuma da hannun shi ya kama bulo yana ballewa Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhari shi din da ya fara aiki wallahi aiki ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan waɗanda suka bada umarnin ai haka din Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi dubarnar da ta faru ta shirka tun daga farkon duniya tana da alaka da kabari ba wai don wanda ke cikin kabarin ba mutumin kirki ba ne sai dai waɗanda za su kula da kabarin su ɗin mutanen banza ne ana gane cewa masu kula da kabarin mutanen banza ne idan sun shigo da abin da ya saba da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira waɗannan mutanen ibn abbas ya ce dukkaninsu mutanen ƙwarai ne aka yi malamai ne jagorori ne mutuwa suka yi a kan kabarinsu sai aka yi gini aka zana hoton mutum mutuminsu tafiya da ta yi tafiya mutane sai suka manta ma menene dalilin ginin menene dalilin ajiye hotonsu mutane sai suka dawo suna sujada suna roƙon allah a gindin kabarin nasu da haka da annabi nuhu ya zo yake wa'azi sai suka ce wa ƙalu la tazarunna alihatakum kada ku kyala allolinku ku rike su wala tazarunna waddan sai suka ambaci sunan allolin nasu ma akwai wood akwai suwa'al akwai yahusa akwai ya'uka akwai nasara waɗannan dukkanin su mutanen ƙwarai ne don haka farkon fitina a cikin al'umma farkon lalata addinin al'umma farkon shigo da al'umma cikin shirka wallahi shine a ba kabari kimar da bata dace da shi ba an ajiye kabari ne kawai don a suturta mai kabarin kuma a suturta wanda suke rayuwa shi wannan kabarin ko ka binne ko karka binne mai rasu fa zai tada ubangijin shi amma an ajiye shi ne babban dalili shine kada dabbobin dawa su saba da cin naman mutane idan suna matattu lokacin da dabba ta saba cin nama tana matacce to za ta cin naman wanda yake raye in ta rasa wanda yake matacce da haka babban aikin kabari ya ba da kariya ga wanda yake rayu kuma wanda ka binne a san an binne hi tarihinsa ya ƙare kuma a haɗe wa al'umma matattunta a guri ɗaya wannan shine hikima amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a daga kabarin shi yasa al-amiru sanani Muhammad ibnu Isma'il a cikin littafinsa subulus salam yace in ka ɗauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsine wa yahudawa da wanda ya ce kar a bar kabarinsa ya koma gunki mutum mutumi da za a ke bautawa ya ce wannan yana nufin kenan haramun ne a daga kabari ya fi sauran kaburbura na 'yan uwanshi inda za ka je makabarta ka tadda wani kabarin ɗin ɗirme mai sauran kuma suna can ƙasa to wannan waɗanda suka yi wannan kabarin suna da zunubin da za su amsa a wajen Allah maɗaukakin sarki wa Allah yujassas haka ya ce wajibi ne haramun kar a wa kabari siminti a lailaye ya ce haramun ne wa Allah yi zayyan aka bawa a wa kabari adu a kawata kabari a yi rubutu a jikin shi haka ba a yinsa kuma wa Allah yustara fauqahu aw yusdala alaihi sata'ir ba a mai rimfa a sama kuma ba a sa labule a kewaye wannan kabari din wannan ita ce sunnar magabata ita ce abinda ahlus sunna wal jama'a suke tafiya akan shi ba a wa kabari gini ba a wa kabari rumfa ba a sa masa labule ba a mai suminci ba a mai kwalliya a karatun kitabin tauhid anan mun faɗa ce wallahi hatta rubutu da ake a makabartar kudu a rubuta wannan kabarin wane ne a ƙarfe jikan wane ya rasu ranar kaza baya cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bal abin da ake akan ajiye alama ce ita ma da ba za ta ɗauki lokaci ba idan mun zo za mu gane wannan kabarin wane ne amma mai kabari ya mutu ka buga ƙarfe akan kabarinsa shekara bakwai shekara takwas in ka tambaya duk dangin ku ba wanda ya taba zuwa gidan kabarin a shekara bakwai da shekara takwas don me za ka hau kabarin sa kasa kuma shi abin da ake da bukatar a kabari shine in an kwana biyu a tadda wannan kabarin ya shafe ya rufe a yi amfani da shi wajen rufe wani da haka yan uwa musulmi wannan bid'a da saban Allah da yake ne ba fiddo a waccan makabarta din da kuma yan ɗaiɗaikun kabarbura a wani gurin wallahi masifa ce da in bata ci mu ba za ta ci 'ya'yanmu kabari wallahi bala'i ne kabari musifa ce idan za a ware kabarin wani a mai gini a mai lailai abinda na daban ne ya za a yi mai karamar zuciya ba zai ɗauka ba mai wannan kabarin yana da kusanci da ubangiji ya da ake cewa shehunne ana kamun kafa ya ba zai kama kafa da wannan mai kabarin ba don haka idan muna ga mun tsallake saboda muna tadda karatu me kake da yaƙini akan 'ya'yanka me kake da yaƙini akan jikokinka me kake da yaƙini akan ƴaƴan jikokinka wani alfahari za a yi ka je alƙiyama a ce aljanna a silsilar gidanka daga kanka ne ta ƙare da ƴaƴanka da jikokinka duk mushrikai ne wallahi babu da riba da haka duk waɗanda suke da irin waɗannan ra'ayi ɗin Allah maɗaukakin sarki ya cire mana su daga cikinmu waɗanda suke ƙoƙarin su shigo da bautar kaburbura da lalata kabura da yi wa kaburbura abin da bai dace ba Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da wannan mugun ta'annati nasu hukumomi da suka tsaya ko ƙaramar hukuma ce ko masarauta ce Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa su Allah ya ba su ikon sabati اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله